إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحدي حدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى ساكي سادوة a wannan masallaci mai tarin albarka markazin da'awa wanda muka fi sani da masallacin alhaji mamman suraji a wannan gari na arlit a wannan rana ta lahadi wacce ta daidai da ranar talatin ga watan rabi'un awwal jira 1445 wanda ya daidai da ranar 15 ga watan goma 2023 miladiya don ci gaba da karatun wannan littafi namu mai albarka mai suna al-istiqama wallafar al-sheikh abu al-abbas ahmad bin abdulhalim bin taimiyat al-harrani al-dimashqi alaihi rahmatullah wanda wannan shine zai zama majalisi na goma sha biyu a cikin jerin karatuttukan wannan littafi a darasinmu da ya gabata mun shiga wani sabon fasali fi fiqh al-ikhtilaf wa asbabihi wa adabihi wanda yake magana akan fikihun saɓani da kuma sabubbansa da ladubbansa sabubban da suke janyo saɓani da kuma ladubban saɓani idan ya abku wanda muna cikin karatu a cikin uslubi na wannan hanshakin malami ibn taimiyya uslubinsa mai sarƙaƙiya wanda a cikin karatun duk abin da aka ci karo da shi na ilimi to ba za a wuce ba sai an ba ku wata fa'ida ta ilimi dan bangaren loga ne bangaren usul ne wurin da ya dace a yi raddi ne sai a tsaya a yi raddi wani shubuha ce za ta iya bullowa a tsaya a toshe sannan a ci gaba to sai mutum ya ga karatun kamar ana cikin karatu sai ga kuma kamar an kama wani bayani daban wanda ba shi ake cikin magana ba to wannan salo ne wanda in mutum ya gane shi a tare da shekul islam to zai kasance ba zai samu wani damuwa ba ana cikin bayani akan abu sai kaka kuma an ɗauki wani ɓangare daban ana magana to watakila an ci karo da wata gaba ne wanda yan an tsallake ta wani abu na shubuha zai iya shigowa ko kuma ana son dai a tsaya a baka wata fa'ida ta ilimi kafin a wuce ko kuma akwai maganganun malamai da ya kamata a haska maka kafin a wuce ko kuma akwai wata magana da wasu wata ta'ifa ta yi wadda kuskure ce da ya kamata a tsaya a yi mata raddi sannan a wuce to duka wannan yana faruwa shi yasa karatun littattafansa yake bayar da wahala matuka wani lokacin ma sai a tafi wani sashi ana magana sai ma mutum ya manta asalin gabar magana akan mai ake magana sai da mutum ma har ya manta duk ba mutum yana taka tsantsan ba kaɗai ne zai iya ganewa ga gabar maganar da aka tsaya aka ɗauki wani maudu'i daban yanzu kuma an dawo an ci gaba daga inda aka tsaya ko kuma cikin wannan gabar ma ana cikin bayani akan wata gabar kuma a sake cin karo da wata gaba can gaba ita ma a bita sai an kai karshe sannan a dawo a ci gaba da wannan da ake cikin magana a kanta sai an ta sannan a dawo asalin magana kenan mu fahimci wannan da kyau saboda za mu ci gaba da karatun littattafansa to yana da kyau mu gane uslubinsa to yana mana magana akan abin da ya shafi saɓani abin da yake so dai ya haska mana a cikin wannan fasali yana daga cikin sabubban da suke janyo kaucewa daga istiqama shine samun sabani daga cikin sabubban da suke janyo mutane su sauka daga kan istiqama su kama wani abu daban akwai saɓani saɓani yakan janyo wasu su sauka daga kan istiqama to shi yasa ake so yi bayani akan saɓanin da irin saɓanin da ya dace da wanda bai dace ba to ya faro magana a karatun da ya gabata inda ya mana magana akan cewa yana daga cikin wannan babi da muke magana a kansa na saɓani shi da saɓanin da ake samu daga ahalul ta'awil da kuma ahalul ishtihad mutane masu yin tawili da kuma mutane waɗanda suke yin ishtihadi wanda ishtihadi wani abu ne da mutum zai malala ƙoƙarinsa da iliminsa da aikinsa domin ya cimma wata matsala da yake so ya cimma to anan sai ya tsaya ya ishihadi ya bi littattafai ya bi ƙur'ani da sunna da ayoyi da hadisai da maganganun malamai ya yi ta ishihadi a ciki har ya samu ya gano bakin zara to wani lokacin matsayar da yake tsayawa a kanta sai ta kasance daidai ne ya dace da daidai wani lokacin kuma sai ya kasance ya dace da kuskure to idan har ya kai matakin ya yi ishtihadi wannan kuskure nashi ana yafe masa ana yafe masa wannan kuskure nashi idan kuma ya dace da daidai sai a bashi lada biyu ladan ishtihadinsa da ladan da kuma ladan dacewarsa amma in ya kuskure sai a bashi lada guda kuma kuskurensa an yafe masa to malam sai yake tabbatar mana da cewa to kaga wannan dalili ne da yake nuna cewa Allah baya kallafa wa rai sai abin da take iya ɗauka duk abin da za a shar'anta to abu ne wanda ba zai zamo tsanani akan rai ba ta yadda ita rai din ba za ta iya yin sa ba ba za ta iya aiwatar da shi ba hatta wajen almubahaj abin da za a bari ya zama mubah to sai abin da yake wuskinta ne ita rai abu ne da rai ɗin take iya aiwatar da shi to shine ake mayar da shi ya zama mu ba da haka duk abin da rai ba za ta iya barinsa ba to shari'a ba ta haramta wa rai wannan abu abin da rai ba za ta iya barinsa ba in ta bar shi za ta shiga tsanani da takura wajen halattawa da haramtawa shari'a ba ta haramta abin da rai ba zai iya barinsa ba amma ana iya samun larura haka kuma shari'a ba ta hana abinda rai ba zai iya gudana sai da shi ba abinda ranka ba zai iya yiwuwa sai da shi ba to shari'a ba ta haramta shi duk abinda in an hana maka shi zaka shiga takura to shari'a ba ta ba ta hana shi duk kuma abinda kaga shari'a ta hana ta haramta shi to abu ne wanda yake da illa kuma abu ne da zaka iya gudanar da rayuwarka ko da babu shi to sai aka bude wani babi da ake kiransa babi na larura wanda suke cewa ad-darurat tubihul mahzurat darura tana zuwa ta halatta abin da aka hana ita kuma darura din tuqaddaru bi qadariha ana kwatanta ta ne da gwargwadonta ba komai bane ake yarda da shi a matsayin larura ita laruran ana kwatanta ta da gwargwadon abin da zai iya zama larura a yadda cewa larura ne idan mutum ya samu kansa cikin wani hali na larura ta yadda ga wani abu haramun nan shari'a ta hana amma rashin amfani da shi zai zanyo matsala a gare shi ko kuma ya rayuwarsa ta salwanta to shari'a tana ɗaga kafa a sama masa rufsa a nan kamar mushe an haramta cin mushe kana cikin tafiya tafiya kuma guduru ya yanke abincinka abin shanka duka abubuwa na guduru duka sun yanke sannan kuma gurin da zaka je yana da nisa ba za ka iya isa inda zaka je ba tare da ka ci wani abu ba to in ka ci karo da mushe wannan kana iya ci tare da cewa haramun ne amma ba a san mutum ya ci ba tare da larura ba ma'ana zai iya daurewa amma ya ki daurewa ya ci ko kuma ya kasance wajen cin ya wuce iyaka ba a san wannan shine ma'anan famanitura gaira bagin wala adin fa ina rabbaka ghafurur rahim to wannan duk babi ne na sauƙaƙawa irin na addinin musulunci ka shiga samu kanka a halin larura ka yi noma ta makare maka a wuya kayi kayi ta wuce ta ki wucewa akwai kofin giya a gefen ka kana iya daukar wannan kofin giya ka haɗiye ta yadda wannan loma din zai wuce wannan babu laifi akan wannan larura ce to ana yi ana samun irin wannan duk wannan ababi na sassauci irin na wannan na shari'a musulunci to sai muka zo inda yake cewa fal khata'u wal nisyan huwa min babil ilm shi kuskure da mantuwa yana daga cikin babi na ilimi ya kudu in ba ma ta'azzurul ilmi alai yana kasancewa ko dan saboda ta'azzaruwar ilimi akan a kansa a kasa gano bakin zaren ya mutum ya buga ya buga amma bai gano bakin zaren ba sai ya tsaya akan wata matsaya sai ya zama ya samu kuskure au ta'assurihi alaihi ko kuma a ilimin ya san shi amma abin ya tsananta a kansa ma'ana ya manta sai zama ya manta da abin da ya sani to sai a samu a samu mantuwa to wannan duka suna kasancewa ne a ilimi daga ababi na ilimi shi kuma Allah ta'ala ya ce wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj bai sanya muku kunci ba a addini yuridu Allah bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra Allah yana son sauki ne game da ku baya so ya tsananta muku shi yasa ake yafi kuskure idan mutum yayi haka kuma ake yafi mantuwa idan mutum yayi abu bisa mantuwa manzon Allah su salama ya ce wa mu'az bin jabal da shi da abu musa al-ashari lokacin da ya aika su yaman ya ce yassira wa la tu'assira ku sauƙaƙa kada ku tsananta wa bashira wa la tunaffira ku yi wa mutane bishara kada ku kore mutane wa tawa'a wa la takhtalifa ku zama masu da'a wa juna kar ku saba wa juna wannan hadisi ne wanda bukhari da muslim sun fitar da shi a daidai wannan gabar muka tsaya ce wa idza kana kadhalik to idan har abin ya kasance haka yake to fa ma ajaza al insanu an ilmihi wa i'tiqadihi hatta ya'taqida wa yaqula diddahu qat'an aw nisyana fa zalika maghfurun lahu duk abin da mutum ya gajiya a kansa ni ma ruwan na dan saman ina bukata duk abin da mutum ya gajiya a kansa fama ajaza anhul insanu abinda mutum ya kasa game da shi min amalihi fama ajaza al insanu an amalihi ko an ilmihi ko amalihi ne ko ilmihi an amalihi abinda mutum ya kasa aikata shi wa tiqadihi ya kasa kudurce shi a zuciyarsa hatta ya taqi da balantana ya kudurce ya kasa ba zai iya ba wa yaqulu diddahu sai ya faɗi abinda yake kishiyarsa khata'an bisa kuskure aw nisyanan ko bisa mantuwa fa zalika maghfurun lahu to wannan kuskuren abun gafartawa ne a gare shi za a gafarta masa wannan kuskuren kama qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kamar da annabi yace idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajran idan mai hukunci yayi ijtihadi ya dace to yana da lada guda biyu wa idza ijtahada fa aqta falahu ajrun idan kuma ya ijtihadi ya kuskure to yana da lada guda daya wannan hadisin bukhari da muslim sun fitar da shi hadisin amr bin al-as radiyallahu an yace wa hada yakunu fi ma huwa min bab al-qiyas wan nazar wan nazar bi aqlihi wa ra'yihi to wannan kuskuren ko mantuwar yana kasancewa fi ma huwa min bab al-qiyas a cikin abin da yake babi ne na kiyasi wan nazar babi ne na nazari bi aqlihi da hankalinsa wa ra'ayihi da ra'ayinsa ana iya samun kuskure a babin kiyasi ko a samu mantuwa ko kuskure a babi na kiyasi da nazari da hankali da ra'ayi duk abin da ya shafi nazari da hankali ka kiyasta wannan da wannan ka auna wannan da wannan ka fitar da sakamako ana iya samun kuskure ana wa yakunu fi ma huwa min babin naqli wal khabar kuma kuskuren yana kasancewa a cikin abin da yake babi ne na naqali abinda ake nakaltowa daga magabata na hadisi da maganganun magabata wal khabar da abinda ake samuwa na labari daga magabata alladhi yanaluhu bi sam'ihi wa fahmihi wa aqlihi wanda mutum yake samun sa da jin sa da fahimtar sa da hankalin sa wanda mutum yake samun sa da jin sa da fahimtar sa da hankalin sa to to anan ma ana samun wajen ji din ka ji da kuskure ko wajen fa'inta ka fa'inta bisa kuskure ko wajen hankaltar abu ya zama ka ka fa'ince shi ka hankalce shi tare da kuskure nan ma ana samun kuskure wa yakunu fi ma huwa min babil ihsasi wal basar kuma kuskuren yana kasancewa a cikin abin da yake babi ne na al-ihsas ji ko gani ko tabawa ko shaka ko ɗanɗanawa shi ne babul ihsas wal basar da abin da ya shafi gani za ka iya taba abu ka yi tsammanin kaza ne zama ba haka yake za ka iya ganin abu ka yi tsammanin kaza ne ashe ba shi bane za ka iya jin abu ka yi tsammanin muryar wane ce ashe ba muryar sa bace za ka iya ganin abu ka yi daga nesa ko abin nan ka yi tsammanin kaza ne ashe ba shi bane nan ma ana samun ne ana samun kuskure ta bangaren al-ihsas wajen ji gani shaƙa ɗanɗanawa taɓawa nan ma ana samun kuskure allazi ya jidu huwa yanaluhu bi nafsihi wanda mutum yake jin sa kuma yake samun sa da ransa nan ma ana samun kuskure yace fa hadhihi madariku thalatha to wa'annan maruska guda uku su ne maruskoki da dan adam yake samun ilimi to wa'annan maruska guda uku al-aql al-naql al-hiss abin hankali nan da ake maganin kiyasi da ra'ayi da sauransu annaqal shine naqali na ake maganan nassi hadisi aya da sauransu alhis shine abin da ya shafi gani ji tabawa shaka ɗanɗanawa wannan su ne almidrak as-salas ce fa hadhihi almidrak as-salasa to wa'annan maruskoki guda uku qad yahsulu lish-shakhsi biha ilmun yaqta'u bihi kamar yadda muka faɗa a baya ana samun kuskure ta wa'annan hanyoyin haka kuma mutum yakan iya samu ta wa'annan hanyoyin yakan iya samu ilimi da zai yanke da shi mana ilimin da zai yanke ya zama ya samu yaƙini ta wa'annan hanyoyin mutum zai iya samun ilimin da zai samu yaƙini a kai baya shakka ko kokonto wa yakunu daruriyan fi haqqihi sai wannan ilimin ya kasance ilimi ne daruri a haƙƙinsa shi ilimi daruri in aka ce wannan abin daruri ne shi ne mala ya taji ma'ahu ilastidilal shi da abin da baya buƙatar sai an kafa hujja ana ambatan abin kawai kai kayan da shi baka buƙatar sai an kama ka hujja a yanzu kai a matsayinka na ahalus sunna akwai abin da in aka ce maka kaza ne baka bukatar sai an ja maka aya ko an ja maka hadisi ana faɗa ka yarda akwai kuma abin da kana bukatar sai an baka dalili to duk abin da ka a cikin sa ka kai matakin baka bukatar ma a kawo maka hujja ka riga ka gamsu da shi ɗari bisa ɗari to ya zama daruri a haƙƙinka mun gane ya zama daruri a haƙƙinka saboda baka da bukatar sai an kawo maka dalili a kansa ya riga ka riga ka yadda da shi ka yanki ka yi yaƙini ana ambaton abin ka yarda kamar ka yarda fari fari ne ka yarda baki baki ne an gane to kana jiran sai an kawo maka aya ko hadisi baki baki ne ko fari fari ne ba ka buƙatar wannan da ka gan shi to ka san wannan fari ne ba ka buƙatar sai an kawo maka hujja in ta ɓangaren ihsas ne to haka ta bangaren nakalin akwai abinda da an gaya maka shi kawai ka yadda ana ce maka akwai Allah baka bukatar sai an kawo dalili ka yadda cewa Allah akwai shi akwai abubuwan da ba su da bukatar dalili ka riga ka yanke akan cewa abin haka yake mun fahimta shi ne ce misul ma yajiduhu fi nafsihi min al-ulum ad-daruriyya ce misali irin abin da mutum yake ji akan kansa na ilmin muka na larura akan kansa akwai abubuwa da kake ji cewa larura ne ka yarda cewa kai wani ne kai dan wani ne kai gari kaza aka haife ka kai mai kaza ne duk abubuwa da suka shafi ranka da wasu abubuwa abubuwa ne yake ka riga ka gamsu da su a matsayin haka abin yake daruriya kana jin wannan abun akan kanka baka bukatar sai an kawo maka dalili wa bisul ma sami'ahu min annabiyyi sallallahu alaihi wasallam haka misalin irin abin da mutum ya ji shi daga annabi kamar sahabbai da suka ji magana daga annabi suna buƙatar kuma wani dalili kaga abin ya riga ya gane musu larura abin ya gane musu tabbas haka abin yake tun da me annabi ne ya faɗa aw min al-mukhbirin lahu as-sadiqin ko abinda za su ji irin abinda mutum zai ji daga masu bayar da labari waɗanda suke bayar da labari game da abin as-sadiqi da kuma ya zama masu labarin masu gaskiya ne wanda suke bayar da labarin mutane ne masu gaskiya kuma khabarun yufidul ilm yufiduhul ilm kuma labari da zai fa'idantar da shi wani abu na ilimi sai ce kalkhabar mutawatir kabar labari da ya zama ka ta hanyar tawaturi ta hanyar ganganko irin mutanen da ba zai yiwu a ce sun haɗu a kan ƙarya ba allazi yufiduhul ilma irin wanda yake fa'idantar da shi mutumin ilimi irin khabar ɗin da ya zo ta hanyar tawaturi da yake fa'idantar da shi ilimi taratan bi kasrati adadin mukhbirina wani lokacin ta dalilin yawan wanda suka bayar da labarin wanda suka bayar da labarin sun yi yawan da ba za a iya cewa duka sun haɗu a kan ƙarya ba ko ko sun haɗu a kan kuskure a ce gaba ɗayansu kowa ya faɗa haka ya faɗa kuma ya zama sun dace da kuskure ya zama hankali ba zai karɓi wannan ba to sai a ce wannan labarin ya kai haddi na tawaturi wa taratan bi sifatihi wani lokacin kuma saboda siffofinsu wanda suka faɗa din a ce sahabu manzo Allah ne ko sahabbai ne suka faɗa saboda wasu siffofi da suke da shi in sun bayar da labarin za a gaskata wa taratan bihima wani lokacin ta hanyar duka biyu ga yawan adadi ga kuma siffofin da za su sa a gaskata su wa ghairi zalik da wani wannan mimma yafidul ilm daga cikin irin abubuwan da suke fa'idantar da ilimi to mutum yakan kai matakin yaƙini a cikin wani abu ta irin wa'innan hanyoyin ya zama ya riga ya yanki abin ya riga ya zama larura a haƙƙinsa ba ya buƙatar ma sai ka zo masa da dalili wa qad yakunu mimma alimahu bi atharihi dalla alayhi aw bi hukmi nazrihi al musawi lahu min kulli wajhin aw alladhi yadullu ala al akhari bi tariqi awla wa tanbih wa nahwi dhalik yace wa qad yakunu mimma alimahu bi asarihi dallati alayh kuma hakika yana kasancewa daga abin da ya sani daga abin da ya sani da ilimi ya san shi da bi asarihi dalla alayh ya san shi da asar dinsa da suke nuni zuwa gare shi ma'ana mutum zai iya samun ilimi game da wani abu ba tare da ya ga abin ba ko ya ji shi ko wani asar din abin ne tasirin abin ne ya tabbatar da mai ya tabbatar da samuwarsa misali ya zo bakin kofar gidansa sai ya ga sawo maciji ya shiga cikin ɗaki yanzu zai gamsa cewa akwai maciji a cikin ɗaki amma bai ga macijin ba kun ba wani zo ba shi labari cewa wane akwai maciji a cikin ɗakin ka ba wani zo ba shi labari ba sannan kuma bai ga macijin ba kaga bai same shi ta hanyar nakali ba bai samu labari bai samu ilimi a kai ta hanyar nakali ba bai samu kuma ta hanyar alhis ba ta hanyar ya gani da ido amma wani asar ne na shi ya nuna masa ne cewa akwai kamar dalilan da suke nuna samuwar Allah an gane ko akwai dalilai da yawa ko da mutum bai da Qur'ani ba to akwai dalilai da suke nuna masa samuwar Allah halittar sammai da kasai wannan kadai ya isa ka gamsu cewa akwai Allah don su ba za su yi kansu ba ba za su yi kansu ba ko ba mutum ya yi su ba halittar rana da wata to haka in ka zo sai ka ce akwai maciji cikin ɗakin nan waye gaya maka babu ka gani ban gani ba amma ga ga sawunsa to shine abin da malai yake cewa qad yakunu mimma alimahu bi asarihi ad-dallati alayhi yana kasancewa daga cikin abin da ya sani ya san shi ne ta hanyar asar dinsa da suke nuni zuwa gare shi aw bi hukumin abin aw bi hukumi nazrihi abin nazrihi al musawi lahu ko kuma ya san shi ne ta hukuncin nazarinsa wanda ya samu daidaito wanda ya zama wato daidai wa daida da shi min kulli wajhin ta kowace fuska shi da abin da ake cewa kiyasi ya zama tsakanin almaqisu a almuqisu wal muqisu alai sun samu daidaito ta kowace fuska an gane wannan misali kamar a ce kayan maye na yanzu an yi kiyasin haramcin su akan me akan giya duk da wasu malamai suna can akwai dalili akwai nassi da ya nuna duk wani abin da yake sa maye haramun ne to amma wasu na kawo misali dan a gane me ma'anan kiyasi a ce yanzu ana da kayan maye wanda ake sha yanzu wanda babu su a da to an samu nassi akan giya da ya ambaci giya to sai a samu kuma wani sinadari wanda in an sha shi ma yanzu yana sa yana sa maye to kaga an samu illar da ta hada su wanda shine mai maye sannan kuma sai a daidaita su a hukunci sai a kalli menene hukuncin giya haramun ne to sai a bawa shi ma wannan abin hukuncinsa an gane to wanda shi abin da aka ce wa kiyasi to mutum yakan iya samun ilimi ta hanyar nazari a cikin abu sai ga wannan abun yana yi kamantacceniya da abu kaza da shari'a ta yi magana a kansa kuma daidaito wanda suke ba wani bambanci a tsakaninsu to sai ba shi irin hukuncin wannan abu wanda shi ake cewa kiyasi shi ba wata hanya ce da ake samun ilimi shi da ma'ana aure hukumi nazarihi an musawi lahu min kulli wajhin aw alladhi yadullu ala al-akhar bi tariqi al-awl bi tariqi awla ko kuma abin da yake nuni zuwa ga wani ta hanyar fin cancanta ta hanyar fin cancanta shi da abin da suke cewa fahwal kalam ko fahwal khitab wanda bai na taɓa magana shi a baya a cikin wannan littafi fahawar kitab a ce abu kaza shi ai in an hana kaza to ai kaza shi ya fi cancanta kamar faɗin Allah ta'ala ya ce ma abin nan in Allah ya baka iyaye sun tsufa tare da kai fala ta kullahuma uffin wama yablughanna inda kalkibaru ahaduhuma aw kilahuma fala ta kullahuma uffin wala tanharhuma karka ce wa iyayenka tir karka ce musu uffin suka ce ita ce adana martabatul isa'a ita ce mafi kankantar matakin munanawa shine uffin to kaga wanda ba zai zo da ke mahaifinsa bai ce ai Allah cewa ya karance masa uffin ni kuma ai ba uffin na ce ba kun ban yi masa tsawani duka ne ai ba hana duka ba ha a kama ayat da ta hana duka ta aka yi kar a ce musu cir kar a musu tsawa sai ce a'a in har an hana tsawa ai mun ba ga aula ko ne duka tunda duka ya fi tsawa tsanani to kaga an samu ilimi ta wannan hanyar shi da nan yake cewa awil ladhi yadullu ala al-akhir bi tariqi aula wa tanbih da kuma fadakarwa akan haka wa nahwi zalik da abin da ya kama da haka wa ma'a hadha yace to tare da wannan shi ya samu ilimi ta wa'annan hanyoyin amma tare da haka fatakuna hadhihi al-ulum inda ghayrihi sai kasance wa'annan ilmumukan da shi ya samu a wajen waninsa ghayra mutayaqqina babu ghayra din kusata shi da zai sa ma'anan ta mike akwai ghayra sai kasance wannan ilimin da shi ya samu inda ghayrihi a wajen waninsa ghayra mutayaqqinatin ma ijtihadi sai zama su ba ilmin muka ba ne da shi wancan ɗin ya samu ya ƙini a kansu tare da ishtihadinsa tare da cewa shi ma mushtahidi ne amma shi bai samu ya ƙini a kai ba kamar yadda kai ka samu kai za ka iya samun ya ƙini a kan wa'ina abubuwa zama ka samu ilimi ta wa'ina hanyoyi har ka samu ya ƙini a kai haka abin ya zama larura a haƙƙinka amma waninka sai zama shi bai samu ya ƙini a kai ba ko ba ya zama yana inkari ko ma ya zamo yana inkari akan abin da kai kai yaƙini a kansa me yasa bai samu yaƙini ba da bid'atin ulum saboda wato kankantar ilimin wato ilimi ne mai zurfi watakila zurfin tunaninsa da istihadinsa bai kai can ba balantana shi ya fahimce shi au fa'iha ko kuma ɓoyuwar ilimin ya yi iya istihadinsa amma ilimin ya ɓuya a tare da shi bai same shi ba أو لوجود ما يعتقد المعتقد أنه يعارض ko kuma saboda sabuwar abin da mai kuduri yake kudurcewa cewa ya ci karo da abin da shi wancan din ya faɗa zai zama kai kana da kudurin abin da shi ya samu ya ƙini a kai ya ci karo da abin da kai kuma ka kudurce a zuciyarka wanda sai sa ya zama baka yadda da shi abin da yadda da shi ba baka gamsu da abin da ya da shi baka yi yaƙini da abin da ya da shi ba saboda kai kana da wata wani i'tiqadin da ya ci karo da abin da da abin da ya faɗa ne annahu yu'aridu wato abin wala yakunu mu'aridan fil haqiqa yace amma kuma alhali bai zanto mai cin karo da shi din ba bisa ga hakika wala bisa ga hakika ba su ci karo ba amma shi shi ne yake ganin sun ci karo fayashtabihu abin nan fayashtabihu al-mu'aridu to sai abincin karan ya rikice lishtibahil mu'ari saboda rikicewar ababencin karan ma'ana wannan ya ci karo da wannan a nazarinsa kai ga abin da ka yarda da shi ko ga abin da ka fahimta ko har ma ka samu yaƙini a kai to amma ni ina da wani abu da yake ya ci karo da wannan abu to sai zama wannan abin da ya ci karo ya rikitar da shi da wani abu da yake gani ya ci karo da shi to sai ya rikice lishtibahil ma'ani abinda kuma yake kawo wannan shi ma saboda rikicewar ma'anoni wani lokacin akan iya samun abu ya zama ma'anoninsa sun bambanta da juna ishtibahul ma'ani akwai wannan ma'anoni masu rikitarwa aw ishtirakin alfaz ko kuma saboda yin tarayya a cikin lafuzza amma kuma a samu bambancin ma'anoni lafazi ya zo ɗaya amma ma'anoni su ne su bambanta sai zama shi ga ma'anar da ya ɗauka wadda ta ci karo da ma'anar da wancan ya ɗauka ana samun lafuzza da suke yin ishtiraki sun yi tarayya a lafazi amma ma'anan kowanne daban-daban ana samu wannan a cikin asma ana samu a cikin af'al ana samu a cikin wannan al-huruf ma a cikin misali a cikin al-asma mu dauki kalmar al-ainu mu dauki kalmar al-ainu kalmar al-ainu kaga kalma ɗaya ce amma tana zuwa da ma'anan dukiya al-ainu tana zuwa da ma'anar al-mal wata dukiya ta kuɗi zinari da azurfa ko ad-darahim wad-dananir ana ce musu al-ainu tana zuwa da ma'anar idaniyar ruwa al'ainu tana zuwa da ma'anar idan mutum ainun insan ke idaniyar mutum tana zuwa da ma'anar aljasus ɗan leƙen asiri kaga kalma ɗaya ce amma ta zo da waɗannan ma akwai wasu ma'anoni ma wanda ba wannan ba wajen ita kalmar ainu tana da ma'ana daban-daban har guda goma sha uku da larabci kalmar al'ainu ɗin ita kaɗai tana da ma'anoni daban-daban har guda goma sha uku to idan mutum ya zo kawo kalmar a cikin siyaki to kaga wani sai ya fahimci kaza yake nufi da ita wani kuma sai ya zo ya fahimci wani abu daban kaga nan sai a samu sabani mun gane nan yana babu dalilan da suke janyo sabani to haka a wajen fi'ili misali fi'ilin as'asa wallahi iza as'as yana zuwa da ma'anar adbara yana zuwa da ma'anar aqbala ya fuskanto yana zuwa da ma'anar ya bayar da baya kuma kalma ɗaya ce haka ma'anar talayatlu yana zuwa da ma'anar tilawa yana zuwa da ma'anar alittiba ya karanta ko ya bi duk yana zuwa da waɗannan ma'anonin misali haka kalmar ƙuru المطلقات يتربصن بأنفسهن بأنفسهن ثلاثة قروء wasu sun fassara shi da al'ada jini wasu sun fassara shi da tsarki kaga kalma ɗaya ce wanda shi yasa ba aka samu sabani wajen idda wasu suka ce tsarki uku mace za ta yi wasu kuma suka ce jini uku za ta yi saboda bambancin da aka samu na ma'ana a tattare da kalmar alƙuro su ƙuro ɗin bangaren abin da ya shafi harafin ka ɗauki harafin ba'u ne kan zo lil musahaba yakan zo lil lissababiyya yakan zo lil kaza ka gani ba'un ce harafi ne guda ɗaya amma zai zo da ma'anoni daban-daban harafin ba'u haka sauran haruffa sai a samu harafi guda ɗaya amma kuma yana zuwa da ma'anoni daban-daban da haka dai ana samun ishtirakul alfaz tarayyar lafazi a wajen suna lafazin iri ɗaya amma ma'anonin daban-daban to wannan sai ya haifar da sabanin fahimta wani ya fahimci lafazin da wata ma'ana wani kuma sai ya fahimci shi da wata ma'ana daban to ibn taymiya ya ce fa hadha min a'zami asbab ikhtilafi bani adam to wannan yana daga cikin mafi girman sabubban sabanin yan adam yana daga cikin mafi girman sabubban da yake janyo yan adam su samu sabani min almu'minina wa ghairihim daga mu'minai din da wanda ba mu'minai ba ولهذا نجد في المختلفين نعم ولهذا نجد في المختلفين كل كل طائفة تدعي العلم الضروري yace shi yasa muke samu fil muftalifina a cikin al'ummomi ko kuma a cikin mutane da suka sassaba da juna waɗanda suka saba wannan ya saba da wannan kuma sai a samu kowace tawaga da ta saba wa 'yar uwarta tadda'il ilmar daruri tana da'awar abin da take kai ilimi ne daruri wanda ita ta samu ya ƙini a kai cewa haka abin yake a mazhabar malikiya suna da abubuwa da suka kai matakin ilmin daruri a tattare da shi a malikiyanci ana ambaton shi ka sallama ba ka bukatar sai an kawo maka dalili haka masu bin mazhabar abu hanifa masu bin mazhabar shafi'iyya masu bin mazhabar hanabila misali suka samu a mazhabar ku wannan abin ya zama daruri a mazhaba wani abu ne daruri a wannan mazhabar kuma mazhabar ta saba mu wancan amma su wancan a mazhabar su ba daruri bane kun fahimta fama ya ƙoruhu abinda shi yake faɗa ɗin nan yake ganin sa a matsayin ilimi ne daruri imma min jihatul qiyasi wan nazar ko dai zanto ya same shi ne ta hanyar qiyasi da nazari da ijtihadi wa imma min jihatis sama'i wal khabar ko kuma ya same shi ne ta jihar ji daga nassoshi wal khabar shi da abin da aka samo shi daga nakal labarin da aka samo shi daga magabata wa imma min jihatil ihsasi wal basar ko kuma ta ya samo shi ne ta hanyar al ihsas wal basar ta hanyar ya gani ko ya ji ko ya taba ko abin abin da ya kama da haka ilimi da ake samu ta hanyar al his wala takunu wahidatu min al ta'ifatayn kadhiba kuma baya kasancewa ɗaya daga cikin ɓangarorin guda biyu makaryaciya ce ba za a ce wannan ƙarya ta yi ba ko wannan ƙarya ta yi ban sadiqa a a kowace akan gaskiya take da gaske take akan abin da ta yarda da shi laki ya kunu qad adkhala ma al haqq ma laysa minhu sai dai matsalar da ake samu yana kasancewa tare da wannan gaskiyar an shigar da wani abu wanda baya daga cikin gaskiya tare da gaskiyar sai zama an garwaye gaskiyar da wani abu wanda shi kuma kuskure ne ba gaskiya bane fi nafi wal isbat a wajen korewa da kuma tabbatarwa wani ya tabbatar da wani abin da yake kuskure ne ko ya kore wani abin da yake kuskure kore kore shi kuskure ne ya kore wani abin da yake tabbatacce ko kuma ya tabbatar da wani abin da yake kuskure ne me yake janyo wannan lishtibahil ma'ani saboda rikicewar ma'anoni wa ishtirakil alfaz da kuma tarayyar lafuzza da juna a wajen lafazi amma ko ma'anoni daban-daban fa yakunu hina izin sai kasance a wannan lokacin ma yanfihi hadha yusbituhu al-akhar abinda wannan zai kore wancan sai ya tabbatar da shi kaga kuma kowanne ba za ka ce wannan matsalaci bane wannan da gaske yake saboda shi yayi amfani da wata ma'ana ta lafazin ta sa ya tabbatar wannan kuma yayi amfani da wata ma'ana daban ta lafazin shi yasa ya kore to wa za ka karyata a cikinsu mun gane shi da ke cewa fa yakunu hina izin ma yanfihi hada yusbituhu al-akhar to a wannan lokacin sai zama abinda wannan zai kore ɗayan kuma sai ya tabbatar da shi walau zala al-ishtibah wal ishtirak inda wannan rikitarwar ta kau da wannan ishtirakin a cikin lafuzza ya kau to zalal khilafu tabadi to da sabani na kishiyantar juna da ya kau akwai al-ikhtilafu tabadi akwai al-ikhtilafu tanawwu da sabani na tanawwi akwai kuma sabani wanda yake na kishiyantar juna ya zama abin da nake kai ya kishiyanci abin da kake kai ni na tabbatar kai ka kore misali wani na halatta kai ka haramta وكان اختلاف الناس في مسائل الجبر والقدر ومصائل نفي الجسم وإثباته ونفي موجب الأخبار وإثبات ذلك هو من هذا الباب ما لشتو سي كسنشي سابانا متاني في مسائل الجبر والقدر أمسألونينا ال- ال- الجبر والقدر أكسام جبرية أكسام قدرية jabariya su ne wanda suke ganin su duk abin da suka yi tilasta su haka yi su ba su da ba su da wata kudura ba su da kudura ba su da mashiya duk abin da suka yi Allah ne ya sa su wanda su ne jabariya su suna ganin su ba su da katabus yadda ka san fankan nan kuran ne yake juya ta su ma haka suke ci ake sarrafa su wanda su ne aljabariya naka duk abin da suka yi su suna ganin sa su aka yi to a itikadin wannan in an za a kama su da laifin su a yi musu azaba su suna ganin kamar an zalunce su ke da su ba su suka sa kansu wannan abun ba shi da sa su aka yi su kuma alƙadariya su da wanda suke kore kaddara kaga sun kishiyanci wa'annan su suke kore kaddaran gaba daya suke ganin ba wani abu da Allah ya kaddara akwai gulat daga cikin su wanda suke korewa Allah kaddaran gaba daya akwai kuma waɗanda suke korewa Allah wato abubuwa wanda suke marasa kyau Allah bai kaddara sharri ba shi Allah alkhairi kawai ya kaddara amma sharri daga gare ka kawai yake zuwa suna da dalilansu da suke kafa hujja da shi da haka duk in ka ka aikata sharri to Allah bai san za ka yi ba ma sai da kai haka suke cewa shi Allah bai ma san za ka yi ba sai da kai to kaga wanda su kuma suna suna jingina wa Allah rashin ilimi to shi ba kaga wannan tawaya ne a cikin haƙƙin Allah subhanahu wata'ala to abin da yake yau irin wannan sabanin irin wannan matsalar da muke magana a kanta shine al-ishtibah wal ishtirak asabu ishtibahul ma'ani wa ishtirakul alfaz da sauransu suna daga cikin abin da suke janyo irin wa'annan irin wa'annan sabanin wa masail nafi al-jism wa masail nafi al-jism wa isbatihi da mas'alolin kore jiki ga Allah ko tabbatar da jiki shi ya halatta a ce allah jiki ne ko bai halatta ba wanda wannan bid'a ne a aqidar ahlus sunna tabbatarwa allah jiki ko kore masa jiki bid'a ne a aqidar ahlus sunna ka ce allah jiki ne kai bid'a ka ce ba jiki bane kai bid'a ina ba dan wanda saboda in ka ce jiki ne baka da dalili inda Allah ya kira kansa shi jiki ne in kuma kace ba jiki bane ba ka da dalili inda Allah ya kore wa kansa mun bayyana da haka cewa Allah jiki ne ko ba jiki bane bid'a ne to an samu sabani a wannan matsala ta nafiyin jismi wa isbati shi ba an samu sabani tsakanin wa'insu da wa'insu wasu su tabbatar wasu su kore wa nafi mujabul akhbar da kuma kore abinda labarai suke suke suke wajabtawa shin idan aka bayar da labari wannan labarin yana wajabta hukunci ko baya wajabtawa wa isbatu dalika da kuma tabbatar da hukuncin shi ma an samu sabani yace to duk wa'annan sabanan da aka samu huwa min hadal babi duk suna daga cikin wannan babi da muke magana akan sa wa hadha kulluhu mawjudun fi kutubi ahli al-kalam wato wannan dukkanin sa ko abu ne samamme a littattafan ahalul kalami wa ahalul hadisi wal fiqh da littattafan malaman hadisi da fiqh wa gairi zalika da wani wannan wa qawlul qa'ili inna ad-daruriyat yajibu ishtiraku al-uqala'i fiha yace to amma fadar mai fada da zai ce inna ad-daruriyat lallai abubuwa wanda suke daruriyat ne abinda yake daruri a tattare da kowanne ko kowace mazhaba ma jawazul basa an hali annaha musallama indahu abinda sun riga sun tsallake bincike akai an an dina ma bincike akai saboda qadiya ce musallama a wajensu sun riga sun sallama a mazhabarsu haka take in a shaksiyarka ne kai ka riga ka sallama haka abin yake da ka yanzu ka ma daina bincike domin tabbatar da haka din ne ko ba haka bane ka daina bincike to abin ya zama darura in mazhaba ce duk abin da ta kai matakin an daina bincike a kansa duk abin da ya kai matakin an daina bincike a kansa saboda an riga an sallama haka yake to ya kai ya zama daruri a mazhabar mun gane to shi da ana yake cewa inna daruriya wa qaulul qa'ili fadar mai fada cewa inna daruriyat yajibu yajibu ishtirakul uqala'i fiha wajibi ne a samu tarayyar ma'abuta hankali a ciki duk wani ma'abuci hankali to ya kamata ya zo yi tarayya da mutane a cikin abubuwan da suke daruriyat ne ibn taymiya yake khata'un wannan fada nashi kuskure ne duk wanda ya faɗi haka to ya faɗi magana ta kuskure bali daruriyat kan nazariyat yace a'a ad-daruriyat kamar an-nazariyat suke ana dacewa ana kuskurewa kuna iya kai matakin daruri wato wani ilimi ya zama kun kai matakin wannan ilimin ko wannan fahimtar ko wannan hukunci ne daruri a gare ku ko a mazhabar ku amma kuma a samu wani mai hankali ya zo ya saba mun fahimta kamar abin da ya shafi an nazariyat ne nazariyat shine abin da zaka samu ta hanyar ishihadi da qiyasi da sauransu ai nan ma ana dacewa ana samun kuskure da haka za ka iya nazarinka ka yi kiyasi ka yi kaza ka yi ishihadi kuma ka kuskure to haka bangaren abin da shafi daruriyat za ku iya kai matakin darura akan wani ilimi amma kuma ya zama wani mai hankali ya zo ya saba mu taratan yashtariku da fiha wani lokaci masu hankali suna yin tarayya a ciki wa taratan yaqtasu biha man ju'ila lahu quwwatan ala idrakiha wani lokaci kuma ana keɓantar ta ne da wanda aka sanya masa ƙarfi a wajen riskarta a wajen riskar wannan abu haka wanda yake da ƙarfin fahimta to zai iya riskar wannan abun ya fahimci haka yake wanda kuma bai kai shi fahimta ba kuma ya zama watakila bai riski abin da wancan ya riska ba duk da anan akwai ɗan ƙarin bayani da ya kamata a ce an yi dangance da su kansu daruriyat ɗin daruriyat iri biyu ne akwai abdaruriyat a wajen falasifa su falasifa idan suka ce abu kaza abu kaza daruri ne ma'ananta shine duk abin da hanyar tabbatar da shi shine alhis duk abin da hanyar tabbatar da shi shine mai alhissu gani ko ji ko tabawa ko ɗanɗanawa ko shaƙa ku gane wannan to wannan duk abin da aka riske shi ta wa'annan hanyoyin aka tabbatar da shi ta wa'annan hanyoyin to ya zama daruri to in akan wannan ne haka abin yake kamar yadda su waɗancan suka faɗa inna daruriyat yajibu ishtirakul uqala'i fi haka yake kun gane duk mai hankali in ya zo na ɗaga wannan abin na ce jani to duk wanda ya ce baki ne duk wanda ya ce a malam baki ne to ya samu jarabawa za mu ci wannan a kai shi likita an gane yana da yana da wata matsala don haka duk abin da yake ta hanyar his aka tabbatar da shi to duk mai hankali zai yi tarayya da masu hankali a cikin tabbatar da shi ko ta hanyar ji ko gani ko kaza ko kaza amma shi ibn taymiya yana ganin ana iya samun sabani kun fahimta yana ganin ana iya samun amma su 'yan falsafa abin da suke nufi ke duk abin da yake ya kai matakin darura darurar da aka tabbatar da ita ta hanyar alhis hanyar da aka tabbatar da shi an tabbatar da shi ne ta hanyar alhissu to suka ce wajibi ne duk mai hankali ya yi tarayya a wajen tabbatar da shi amma abin da ta hanyar nazari aka same shi ta wannan wani yana iya sabawa wani yana irin abin nan da haka abdaruriyat wanda ake samu a cikin mazhabobi wanda kawai an same su ne da tariqa muktasaba kutsawa aka yi aka yi tunani aka yi ijtihadi aka yi nazari aka samar da wani ilimi har ya zama kuma a mazhabar ku kun tabbatar da shi irin tabbatarwa daruriya ya riga ya zama daruri a mazhabar ba a ma bincike a kansa ya riga ya tabbata an tabbatar da shi har ma an daina bincike a kansa to anan ba a cewa kuma dole duk mai hankali sai ya wafaka ba za a ce haka ba za a yi samu wani shi ma zo yana shi nazari kuma ya saba mu mun fahimta zaka abin da aka same shi ya zama ilimi na da ruwa amma ta hanyar abin nan ta hanya muktasaba ta hanyar bincike da nazari to wani zai iya sabawa amma inda ta hanyar alhissu ne alkhawas aka tabbatar da shi to duk mai hankali ya kamata ya tabbatar da wannan abun haka yake inda ta hanyar ba wai da aya ko hadisi ko kuma nazari ko kiyasi aka yi amfani ba da hankali da tabawa ko ji ko gani ko shaka ko ɗanɗanawa kowa ya ɗanɗana zai ce eh yana da zaki zaki ne wannan zaki ne kowa ya ɗanɗana to yana da hankali kowa ya ɗanɗana zai ce eh haka ne da wuya wani ya ɗanɗana ya ce wani abin yana da zaki kuma a samu wani ya ya ce ba haka ba ne to haka ɓangaren ƙanshi haka ɓangaren gani ji taɓawa in dai har tabbatarwar da ya masa tabbatarwa ce ta gaskiya ba tabbatarwa ba ta kuskure yadda ya faɗa ɗin haka abin yake to duk wanda ya zo kuma haka zai tabbatar da haka su daruriyat ɗin iri biyu ne akwai daruriyat wanda ake tabbatar da su ta hanyar alhis akwai kuma wanda ake tabbatar da su ta hanyar annazar abin annazar wal qiyas kamar da yake cewa bal daruriyat kan nazariyat haka akwai daruriyat akwai nazariyat to akwai abin da ta hanyar nazari ake samar da shi amma ya kai mataki na darura ya koyi haka haka karatun littafin ibnu taymiya yake ni ma nan wahala nake sha ba wai daɗi nake ji ba وكذلك قول القائلين haka fadar masu fada da suke cewa inna ta'ifata allati tablughu adad at-tawatur duk wata tawaga ta mutane da suka kai adadi na tawatur la yattafiquna ala jahdi daruriyat ba sa yin ittifaki akan ja'in ja da abinda suke daruriyat ne ibn taymiya ce laysa bi sawab wannan ma ba daidai bane shi ma wannan kuskure ne ce duk adadin da ya kai adadin tawaturi suka ce to ba sa yin ittifaki akan ja'in ja da daruriyat in dai sun kai adadi na tawaturi na sun kai wani yawa na tawaturi shine ma rawahu jam'un la yumkinu tawatu'uhum alal kadhib abinda wani jama'a suka ruwaito shi wanda ba zai iya yiwa a ce gaba ɗaya su sun haɗu akan ƙarya ba yawan su ya kai matakin da ba za a iya cewa sun haɗu akan ƙarya ba shi yasa wasu suke kayyade adadin su wasu su ce in sun kai mutum 40 wasu sun kai 70 wasu ce sun kai 300 amma da abin da malamai suka tabbatar daga ƙarshe ba a yi musu adadi iyakantacce su dai kai yawan adadi duba da sifofin su da kazan su akwai wanda saboda duba da sifofin su ko ba su kai adadi mai yawa ba ana iya ana iya sanin cewa nan ba haduwa suka yi akan ƙarya ba akwai kuma waɗanda sai in sun yi yawan da ya kai wani mataki za a iya yarda da da labarin da suka bayar ya ce to akwai masu cewa dukkan ta'ifar da ta kai adadi na tawaturi to ba zai taɓa yiwa su yi ittifaki akan ja'i ja da daruriyat ba za su sallama akan abin da yake daruriyat ne shi ma dai ibnu tibiya ce ba gaskiya bane bal yattafiquna ala zalik yace a'a suna yin ittifaki akan wannan ya zama sun yi ittifaki akan ja'ija da abin da aka kai shi matakin daruriyat idza tawaqa'u alaiha idan har sun hadu a kai zama dukkanin su sun hadu akan cewa wannan abun ba daruriyat bane to shikenan ya zama ba daruriyat ba ana iya samu ga wata al'umma sun kai haddi na tawaturi amma su yi ittifaki akan abu kaza ba daruri bane wa khabru tawatur yace shi kuma labari na tawaturi mata kana an tawatu'in لم يفد العلم متكر وخبر التواتر متى كان عن تواطؤ لم يفد العلم هكذا نقول لم يفد العلم لا بعد التواتر أدل لوكتن دي كسنشي يا تبت دي تحير حقوة تواتؤي شيني داتشوة kowa ya faɗa kowa ya faɗa sai a dace to wannan baya fa'idantar da ilimi baya fa'idantar da ilimi don kowa ya ce kaza ya ce kaza ce kaza sun dace wa inna ma yufidul ilma kadai abin da yake fa'idantar da ilimi lintifa'it tawatu'i fihi yana fa'idantar da ilimi ne saboda ko horuwar haduwa akan kuskure a ciki na wata wata falsafa ce da da kyar za ka gane ta sai dai ka haƙura idan aka ce wannan hadisin ya kai haddi na tawaturi me ake nufi ya kai matakin da mutane da yawa sun haɗu akan cewa daidai ne saboda wajen mutum dubu sun ce daidai ne shi yasa ya kai tawaturi ko kuma saboda mutum wato adadin mutane kaza ba yanda za a yi a ce sun haɗu akan ƙarya shi yasa ya zama mutawatiri wannan na biyu shi ne ina da fahimta ba wai haɗuwar su akan abin bane yasa ya zama mutawatir a'a sun faɗi abin da ba zai iya yiwa su haɗu akan ƙarya ba shi da yake zama ashe ana iya yiwa su haɗu akan abu amma bai kai matakin tawaturi ba su haɗu su da yawa akan abu wannan ya faɗa wannan ya faɗa wannan kuma abin cika dai a gano ƙarya ne ana yana iya yiwa wanda ya faɗa wannan ta iya su je can wani guri su haɗa baki ka kalli 'yan siyasa ba suna haɗuwa akan wani siyasa guda ba mutum dubu nawa ne suke siyasa kuma zama duk bakin su ɗaya akan wannan siyasar saboda an haɗu an yi taro an yi matsaya an ce kowa ya yarda da kaza kowa ya zo ya ce kaza da haka duk abin da wannan zai faɗa shi zai faɗa wannan shi zai faɗa wancan shi zai faɗa su dubu kuma kowa ya faɗi magana iri ɗaya to wannan maganin ta zama ya zama ya ta zama mutawatira a'a ba zama mutawatira ba amma mutane su faɗi maganar da ba zai iya yiwuwa ba a ce haɗa baki suka yi akan akan ƙarya ko kuma kowa ya faɗa ya dace da ƙarya wani ya faɗa daga america wani ya faɗa daga andalus wani ya faɗa daga saudiya wani ya faɗa an tabbatar da cewa ba su taɓa haɗuwa ba a rayuwarsu misali sannan kuma duk sun faɗi magana sai ta zo ɗaya to ka ganin sai a ce waɗannan ba yanda bai a ce haɗa baki suka yi ba yanda bai a ce kuma kowa ya dace da kuskure wancan ya dace da kuskure wancan ma ya dace da kuskure wancan ma ya dace da ɗarin ba sai a ce to wannan ya kai matakin tawatur ta wannan hanyar ake tabbatar da tawatur ba ta hanyar tawatu'i akan akan abu ba in kun gane to ba gane ba da wuce abin to shi da abin da ibn timiya yake faɗa na don haka ashe cewar su mutanen da suka kai adadi na tawaturi bai yiwa su yi ittifaki akan jayayya da zaruriya ta ce ba haka bane yana iya faruwa wa idza kana kazalik to idan haka abin yake فقد يكون المختلفون قد اجتهد أحده أحدهم فأصاب to ana iya samun masu sabani da juna wannan ya saba wannan ya saba sai a samu kuma qad ijtahada ahaduhum fa asaba dayan su yayi ijtihadi ya dace wa yakunu al-akhar ijtahada fa afta nabiyun kuma yayi ijtihadi ya kuskure fa yakunu lil awwal ajrani na farkon sai zama yana da lada biyu wa lil thani ajrun nabiyun kuma shi kuma yana da lada guda daya ma anna khat'uhu maghfurun lahu ta da cewa kuskuren sa an yafe masa wa qad yakunu kilahuma ijtahada fa akhta kuma ta iwa duka biyu su yi ijtihadi su saba yace fa yughfaru lahu ma jami'an sai a gafarta musu su duka biyu ma wujudul ajri tare da samun lada kowa ya samu lada ɗaya an yafe musu kuskuren su wa yakunu as-sawabu fi qawlina thalisan to sai ya kasance daidai yana cikin maganar mu magana ta uku shine salisan magana ta uku waɗancan da suka ce waɗancan da suka faɗi magana ta farko cewa inna daruriyat yajibu ishtiraku al-uqala'i fiha khata'un kuskure ne wanda suka faɗi magana ta biyu inna ta'inna ta'ifata allati tablughu adab at-tawatur la yattafiquna ala jahd ad-daruriyat shi ma wannan laysa bi sawab ba daidai bane menene zai zama sawab kenan wa yakunu sawabu fi qawlina sai daidai din zai kasance a cikin fadar musalisan wadda ita ce magana ta uku amma tafsilu ma atlaquhu rarrabewa game da abin da suka yi itlaqin sa suka sake shi ba kaidi a tsaya ayi tafsilin sa mislu an yanfi hada nafiyan amman misali wannan yazo ya kore abu korewa ga miya wa yuthbitu al-akhar ma nafahu al-awwal na biyu shi kuma yazo ya tabbatar da abin da na farkon ya kore to sai a zo fa yufassilu al-mufassal sai a rarrabe mai rarrabuwa wanda yake a rarrabe filla filla sai sai a rarrabe shi wa yusbitu al-ba'd duna al-ba'd a tabbatar da wani sashi banda sashi kar a kore duka kuma kar a tabbatar da duka a tsaya ayi abin filla filla sai a tabbatar da wani sashi wanda ya dace wani sashin kuma ayi ne a kore shi amma kar a kore duka ko kuma a tabbatar duka wa kazalika fil ma'ani al-mushtabaha to haka a cikin al-ma'ani al-mushtabah ma'anoni da suke masu rikitarwa wal lafz al-mushtarik da kuma lafazi wanda yake mushtarak ya yi tarayya da juna ta bangaren lafazi amma kuma ma'anoni daban-daban da zana ba da misali a kai shi ma yufassiru bainal ma'ana in an zo za a rarrabe tsakanin ma'anonin kowace ma'ana a ɗauko ta yana ba da ma'ana kaza yana ba da kaza yana ba da kaza wa ma yushbihu abin da yake wa ma wa ma yushbihu da abin da yake kama da shi sai a rarrabe su wannan lafazin yana yin kaza wannan ma'anar tana yin kama da wannan wannan ma tana yin kama da wannan to sai a rarrabe su filla filla idza kana mukhalifan lahu ko kuma wa ma yushbihu abin da duk yake yin kamantacceniya da shi a a a lafazi ko a abin nan a lafazi idza kana mukhalifan lahu idan har ya riga ya saba masa a ma'ana wa bayna ma'ana lafzin wa ma'ana lafz an samu sabani tsakanin ma'anar wannan lafazin da ma'anar wannan lafazin to sai a rarrabe sai a ɗauki wani sashi a kore wani sashi sai a kalli to wace ma'ana ce ta dace da maganar da ake yi wacce ce bata dace ba kamar da ya faɗa baya wa yusbutu al-ba'du dun al-ba'd shine zaka sake kawowa anan kenan su ma in an rarrabe al-alfaz al-mushtaraka an kuma rarrabe al-ma'ani al-mukhtalifa an rarrabe tsakanin su wanda sun saba da juna to anan za a kalli wacce ce ta yi kusa da maganar da shi ne maganar yake yi in Allah ne yake maganar in manzo Allah ne yake magana in kaza ta wacce ce tafi kusa da siyakin da ake magana to sai a tabbatar da wanda ya dace a kore sauran amma ba za a kore duka ba kamar da wasu suke ko a tabbatar gaba ɗaya a ce duka biyan daidai ne da wannan da da wanda ya saba nan da wanda ya saba masa duka sun yi daidai ko kuma a ce duka biyu tun da su abin nan ta'arada wata sabata tun da sun ci karo to duk ayi watsi da su gaba ɗaya sun ci karo a watsar da su ba za a yi wannan ba ko kuma a ce a'a tun da sun abin nan sun sa wannan ya saba wannan ya saba to sai a ce al-ikhtilafu rahama sabani rahama ne dan haka kowa ya yi ne ba zai yi ba sai dai a duba a ga wanne yafi dacewa a daki wanda ya dace a bar wanda bai dace ba to yau sannu sannu za mu saba insha Allah da fatan amma muka faɗa zama daidai Allah ba mu lada kurakurai Allah ya fi mana سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله